بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا وتا شاشدة وتا rabi'ul aljimada al'ula shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 20 daidai ga watan 12 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan lafar babban malami wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala dan uwa idan ba manta ba har yanzu muna cikin karatu ne a cikin al-faslu thani fasali na biyu za kuma mu tashi daidai gabar da malan yawa take da mashru'iyyatu ilaji sar'i مشروعية علاج الشرع معنى شرعا فور ما جنن بغم الجنو شين شريعة ta yarda idan aljini ya shafi mutum a yi masa magani ko ba ta yarda ba shi ne abinda za mu tattauna insha Allah ta'ala mala ya ce ƙadda haddafna an ilajin nabi sallallahu alaihi wasallama lissari'i ya ce abu na farko lamba ta farko shine mun riga mun tattauna a baya game da wasu daga cikin hadisai da suka tabbatar da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi da kansa ya yi irin wannan a magani na shafar aljami kamar yadda muka gani a cikin hadisin mafiya shahara dai hadisai guda biyu da muka karanta a baya wanda suke mafiya inganci na farko hadisin Uthman ibn Abil As wanda yan waya suke tuna shi hadisin da sahabi Usman ibn Abi al-As ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kukan cewa inna shaytana hala baini wa baina salati wa qira'ati ko hakika shaytan yana shiga tsakani na da sallata da karatu na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace udru maso kusa da ni annabi yadda kikirjin sa ya masa tofi guda uku a cikin bakin sa da karshe kuma yace ihsa aduwa bace ka fita daga jikinsa ya muke yin Allah kunga wannan ya tabbatar da cewa shi annabi tsira da aminci tsara tabbatar da a gare shi da kansa yayi ne yayi maganin abin da ya shafi ko yayi ruqiya da kansa cikin abin da ya shafi shafar aljihu hadisi na biyu shine hadisin waccan mata da ta tara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a hanya wanda ta turo wa ta miƙo wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗanta ta kuma ba shi labari irin abin da ke fama da shi na sharri da bala'i na shafar aljanu hatta ba shi labarin cewa ba sa iya bacci saboda abinda yaron yake fama da shi shi ma hadisi mun iya tunowa da shi ko da kun ga dai hadisi ne da suka tabbatar da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yayi irin wannan magani na shafar aljanna lamba ta bi mala cewa laqad alaja abdullah ibn mas'ud al-masru'a bi qira'ati al-qur'an yace abu nabi kuma ya tabbata babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda shi ma ya karantawa wani wanda aljani ya shafa alƙur'ani wa aqarrahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala zalika annabi kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da shi game da abin da yayi ya bashi tabbacin abin da yayi daidai ne fa qadarawa abu ya'la an hinshin as-sigani abu ya'la ya fitar da hadisi daga al-hinsh as-sagani an abdullahi ibn mas'ud shi kuma daga sahabi abdullahi dan mas'ud annahu qara'a fi udni mubtala fa afaqa cewa abdullahi dan mas'ud wata rana ya karanta wani wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shafar aljanu al-qur'ani ya masa karatu a kunnansa fa a faɗa sai farka ko sai farfaɗo daga wancan bugu da aljani ya masa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da abdullahi dan mas'ud ma qara'ta fi udnihi me ka karanta a kunnansa ya kai abdullahi dan mas'ud qala sai abdullahi dan mas'ud yace qara'atu na karanta masa ne a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'una yace hatta faragtu min as-sura hasira ne jin karshen sura fa ta'allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين زوا قرشن سورة كرنت يتي فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديغا والنبي سيرا da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya karanta sai annabi ya ce da shi laula anna rajulan muwaffiqan qara'aha ala jabalin lazala da a ce za a samu wani mutum da aka datar da shi da Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya karanta wannan aya daga farkonta zuwa ƙarshen surar akan dutse to da sai dutsen ya gushe daga inda yake saboda tasirinta ina fata an fahimtar kuwa haka wannan hadisi ya tabbata sai dai a ƙasa ma laisa lamba ya ce wannan hadisi rahu ibnu abi hatim fi tafsirihi babban malamin tafsiri ibn abi hatim ya fitar da wannan hadisi a cikin tafsirinsa sai dai wa fi sanadihi ibn lahi'a sai dai akwai a cikin sanadin hadisin akwai alqabi ibn lahi'a wanda wanda muka karatun ahkamul jana'iz da su idan basu manta ba mun dan sha tattaunawa game da wannan bawon Allah ibn lahi'a alqabi wanda galibi hadisinsa idan ya rawaito shi bai sarraha shi ba za ku ji malam albani yana cewa hadisi ne da wanda bai inganta ba sai cewa kuma qada an'anahu a cikin hadisin kuma yayi an'ana an'ana ba shine mutun yayi in ina ba an'ana shine mutun ya kawo hadisi da lafazin an an alama ce ta tadlisi idan mutun yana so ya kawo hadisi ya koye aibin malamin sa to sai ya kawo shi da an maimakon haddathana ma'ana dai duk lokacin da aka ji ibn al-hi'a ya ce an wani to hadisin nasu akwai alamar tambaya a kansa kuma wannan hadisi da makaranta na Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito shi ne ta irin wannan sigar da an ana qala al-haythami imam al-haythami wancan malami da muke bayani akan sa ibn hajar al-haythami a cikin littafin sa majma'uz zawaid yace wa fihi ibn lahi'a wa fihi da'af yace a cikin isnadin hadisin akwai al-qadi ibn lahi'a kuma an san yana da rauni وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح yace hadisin sa hasan ne sai dai kuma ragowar mazajen da suke cikin hadisin mazaje ne da suke na imam al-bukhari to hadisin dai wasu daga cikin malamai suna gani cewa akwai maganganu a kansa saboda haka waɗanda muka gabatar a baya koda bai inganta ba sun wadatar insha Allah ta'ala abu na uku daga cikin hujjar da take tabbatar da cewa ya halatta a shari'ar musulunci ya tabbata cewa idan mutum ba shi lafiya a yi masa ruqiya a karanta masa alqur'ani ko ingatattun addu'o'i shine abu na uku da malam ya kawo yace wa laqad alaja al-imam ahmad ibn hanbal radiyallahu rahimahullahu ta'ala sar'a haqiqa babban malami imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani imam ahlus sunna wal jama'a kenan shi ma kansa ya yi maganin irin wannan matsala ta shafar aljanu faƙad ƙala alƙabi abul hussein ibn alƙabi abi ya'la ibn alfarra alhambali fi kitabi tabaqati ashabin imami ahmad wannan malami alƙabi abul hussein ibn alƙabi abi ya'la ibn alfarra alhambali a cikin littafinsa mai suna tabaqatul imam ahmad ya ce sami'tu ahmad bin abdullahi ƙala na ji ahmad ɗan abdullahi wannan ba imam ahmad ɗan hanbal ɗin ake nufi ba wani ne daban ya ce na ji shi ƙala ya ce sami'tu abul husaini na ji abul husaini aliyu bin ahmad bin ali al'akbari shi ne aliyu bin ahmad bin ali al'akbari ƙadima alaina min akbar ya iso garinmu daga garinsu na akbar fi dilqa'da a cikin watan dilqa'da sanata 52 wa 300 a shekara ta 352 bayan hijira ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala sai ya ce musu haddathani abi ya ba su labari ya ce yadda al'amarin yake mahaifina ya bani labari an jaddi shi kuma kakansa shi ne ya bashi labari daga kakana ma'ana baban babana ne ya bashi labari shi kuma babana ya ban labari ni kuma yanzu na zo ina gaya muku yadda yake gaya musu kenan kala yace kuntu fi masjid abi abdullahi ahmad bin hanbal yace shi kakansa ne yake cewa na kasance ina zaune a masallacin imamu ahmad dan hanbal masallacin da imamu ahmad yake jagorancinsa yace fa an fada ilaihi almutawakkil sahiban lahu yu'limuhu anna lahu jariyatan biha sar'u saboda haka sai khalifa na lokacin shine almutawakkil billah ya aiko wani ɗaya daga cikin mutanensa zuwa ga imamu ahmad ya bashi labari ya sanar da shi cewa akwai wata budurwa akwai wata yarinya a gidan shi halifa a cewa cewa aljani ya shafe ta wa yas'aluhu ayyada'u ayyada'u Allah laha bil afiya yace ya gaya wa Imam Ahmad da Allah ayo wannan yarinya addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya kamar yadda al'umma dai suka sani cewa galibi idan al'amari ya faru akan samu malamai a ce da Allah akramaka Allah ayi mana addu'a to wannan ma haka ne lokacin da abin ya faru sai shi wannan shugaba ya aiko a zo a sami Imam Ahmad a gaya masa waccan yarinya gafa abin da take fama da shi na shafar aljanu da Allah kuma yana nema a mata addu'a fa akhraja lahu ahmad na alai khashbin bi shirakin min min hawdi min khawsi saboda ka sai imam ahmad ya ciro wasu takalman sa guda biyu wanda aka yi su daga katako wanda igiyar su igiya ce ta abin nan din dabino ya yake da suna tamkar ake cewa ko ganyen dabino yawa ganyen dabino aka tifka aka yi igiyar saboda ka sai cire takalmansa guda biyu sai ba shi fadafa'ahu ila sahibin lahu sai ba wannan wanda shi mutawakkil ya aiko ya damka masa takalmansa guda biyu sun maƙala lahu sannan ya ce da shi tun bi ila dari amirul mu'minina ka koma zuwa ka koma zuwa gidan amirul mu'minina shi almutawakkil kenan wa tajlisu inda ra'si hadhihi aljariya idan ka je ka zauna a daidai kan ita wannan yarinya mara lafiya da aljanu suka shafa وتقول له kace da shi yani aljinni ka gaya wa shi aljinin da ke jikin wannan yarinyar kace da shi qala laka ahmadu kace da shi ahmad yana cewa yana yana gaya maka ya aiko maka da sako cewa ayyuma ahabbu ilaika a cikin abubuwa guda biyu wanne ka fi so takhruju min hadhihi aljariya zaka fita daga cikin wannan yarinya ne aw tusfa bi hadha an-na'l 70 ko kuma a ita dukanka da wannan takalmin har duka saba'in ina fata an fahimta ko dai ka fita daga jikinta ba fa imamu ahmad din ne ya zo da kansa ba takalmarsa kawai ya bada sako ya ce a je idan an je shi dan aikin da aka aiko ya zauna a daidai kan ita mai aljanin sannan ya gaya mata cewa in ji imamu ahmad dan hanbal za ka fita daga jikinta ne lami lafiya salin alin ko kuma sai ka ci bugu ko kuma a ita dukanka da wannan takalmin sai an dake ka da shi sau saba'in ya gaya masa haka fama za ilaihi wa qala lahu mithla ma qala al-imam ahmad sai ya tafi da wannan takalmin ya je ku zauna a daidai kan wannan yarinyar ya gaya masa irin abin da imam ahmad dan hanbali ce ya faɗa fa qala lahu al-marid ala lisan al-jariya sai shi wannan aljanin al-marid mai taurin kai wanda yake jikin wannan yarinyar sai ya magana da harshen ta sai ya ce as-sam'u wa ta'a as-sam'u wat-ta'a yace naji nabi ma'ana naji zan fita naji kuma zan bar jikinta nabi yace law amarna ahmadu alla nuqima bil iraqi ma aqamna biha yace wallahi da a ce imamu ahmad zai umarce mai ce kada mu ƙara zama a garin iraki daga yau ba za a ƙara ganin mu ba yace li annahu innahu ata'a allah wa man ata'a allah ata'ahu kullu shay yace saboda imamu ahmad yayi wa allah biyayya ya ba Allah maɗaukakin sarki yadda al'abar yake ko shi ne duk wanda ya ba Allah maɗaukakin sarki sai ka samu kuma yana masa biyayya ina fata an fahimta na sha buga mana irin wannan misalan yan uwa magabata sukan auna rayuwarsu ne da biyayya su ga Allah maɗaukakin sarki yadda suka ga suna bin Allah maɗaukakin sarki to yadda rayuwa take zo musu a sauƙaƙe ko kuma a wahale da yawa idan wani abu ya samu ɗaya daga cikin magabata na rashin jin daɗi ko rashin so daga iyalansa ko abokan hulɗarsa kai wasu ma har daga dabbobinsu da suke mu'amala da su yau da kullum sukan duba ne su ga me suka yi wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya jarrabe su da wannan dan yan uwa galibi mafi yawa abin da ke kawo taɓarɓarewar rayuwa da shiga wani hali da shiga uku kamar yadda bahaushe ke faɗa shine saban Allah maɗaukakin sarki in dai za ka rinka saba Allah maɗaukin sarki don uwa to sai rayuwarka ta canza daga rayuwa mai kyau zuwa ga rayuwa mara kyau haka Allah maɗaukin sarki ya tabbatar wa mai ya'ashu an zikirin rahmani niqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan min danka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma haka al'abar ne duk lokacin da mutum ya bijiri ya kauce wa Allah maɗaukin sarki to sai Allah ya jarabe shi da komai kaga a gidanka matarka ba ta yi maɗa ‘ya'yanka ba sai maka biyayya a kasuwa yaranka ba sai maka biyayya a ofis yaranka na ofis ba sai maka biyayya a unguwa mutanen unguwa ba kowa ba ya maka biyayya duk inda kake sai gaba a maka biyayya to kada ka ce ni mutane kowa ya rena ni a'a kai ma ka rena Allah madaukakin sarki da dokokin sa ne shi yasa amma da za ka zauna tsam kai tunani ka ga me kake mara kyau ka canza wallahi da sai kaga canji dan uwana dan uwana ka canza ka gani za ka ga canji insha Allah ta'ala haka al'amarin yake na gaya muku wani bawan Allah ya fito daga cikin magabata ya fito sai ya haɗu da wani irin wanda ake ce musu 'yan tasha ya ta zaginsa ya ta zaginsa shi ne aka ce masa kana gani babban mutum da kai ka bari wannan wanda bai ba kowa bai rinka zagin ka ya ce ba matsala shi ne ya shiga gida ya yi alwala ya rika abi sallah ya yi kuka ya istighfari ya ce ya ubangiji laifin da ne maka ka sallada wannan a kaina Allah na tuba abinda ne ka sallada wannan kaskantancin a kaina ya ci mu mutunci ya ubangiji na tuba kun ga bai kawo cewa a shi wancan ne mara gaskiya ya ci masa mutunci akan abin da bai kamata ba a sai ya dora laifin a kansa daga cikin magabata akwai wanda dabbarsa idan ya hauga ta tutsu da shi sai ya ce astaghfirullah dabbarsa kana hawa bar daga sai ya faci yawa suka ce asna gafirullah eh kai wa Allah madaukin sarki wani abin kiya ina fata an fahimta dan uwa haka ya kamata bar ga daukar rayuwa duk lokacin da kai wa Allah madaukin sarki biya dan za ka yi mamaki za ga Allah madaukin sarki ya sari maka komai to haka wannan shedanin aljanni ya bayyana cewa Imam Ahmad dan Hanbal ya ba ya ba Allah ne shi yasa mu ma zami masa biyayya yace da cewa yayi wallahi mu fita daga ƙasar Iraki gaba ɗaya kan mu ƙara dawa yace ba za a ƙara ganin mu wannan fa imamu ahmad ba fa zuwa yi ba da kansa takalminsa kawai tura da shi amma ga natijar da aka samu da amma kun ga yanzu sai mu je mu da kama mitai mitai kai ta karatu sai kai gumi amma azan ya ce ba zan fita ba sai ba zan fita ba duk abin da za ka kai ba haka ba sun masu rukiya sun san wannan kai ta karatu sai kai ka gama sai ce ba zan fita ba abu wani ma dura maka ashar wallahi danna maka ashar mai karfi ya dauko ta watso maka to ya danganta da irin imaninka ya danganta da irin shi sa kamar da na gaya mana wancan lokaci shine ita ruqya tana da alaka da imanin mutum imanin kai da kake da shi wanda ake wa di yadda kake da imani idan shi wanda kake wa bai dauki bai yaddar ita bayan dauka abu ne na wasa ba laita tasiri saboda kana da alaka da imanin kai da kake karatun da shi wanda ake wa karatu za a yi za a yi wa arni wanda ba musulmi ba ruqya da alqur'ani kuma ya warke idan ya yi imani da abin ya tabbatar alkur'ani zai iya masa magani tare da cewa ba a ba musulmi ba ne sai a karanta masa alkur'ani kuma sai ga ya samu lafiya amma wani gashin musulmi ne sai ga an yi karatun an yi karatun abin yaki ina fata an fahimta to akan samu matsala ne daga bangarori guda biyu ko shi wanda ake wa ruqiya ko kuma shi mai yin ruqiya ko kuma abin da ake ruqiyar da shi duk akan iya samu matsala akan sa Allah madaukakin sarki samu dace amin وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولادا saboda haka sai wannan aljini ya fita daga cikin wannan yarinya wa hada'at ta samu nutsuwa wa ruziqat auladan hamma Allah madaukakin sarki ya arzuta da samun yaya hatta aure ta samu yaya ma ku ga lafiya ta samu kenan falamma mata al-imamu ahmad lokacin da imamu ahmad dan hanbal ya bar duniya ya mutu a wada halmari sai wannan shedan aljini ya dawo sai dawo ya kara shiga jikin ita wannan yarinya فانفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي sai shi almutawakkil wannan dai sarki da ya aiko imam ahmad a karan farko sai ya ƙara turowa yanzu imam ahmad baya nan sai wa sai abubakar almarwazi shi kuma abubakar almarwazi ɗaya ne daga cikin jigajigai dakka manya-manyan almajirin imam ahmad na gaba-gaba idan aka ce abubakar almarwazi yana ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad na gaba-gaba babban malami ne malamin hadisi ne malamin fikiyu ne an masa shaida da tsoron allah da biyayya ga allah maɗaukakin sarki ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai daga ciki akwai irin su yahya bin ma'in babban amini imam ahmad dan hanbal saboda haka shi ma bawan allah ne to tunda yanzu babu imam ahmad ga almajirinsa sai shugaba sai shi shugaba almutawakkil yace to aje a samu wanda yake madadin imam ahmad a bashi labarin abin da ya faru wa arrafahu alhal aka je aka bashi labarin halin da yarinyar take ciki akhadha almarwazi an-na'ala sai shi abubakar almarwazi shi ma ya ɗauki wannan takalmin wannan takalmin na imamu ahmad a yadda siyakin magana ta nuna sai ya ɗauki saboda a kazan na'ala kun ga anna'ala al-ma'arifa ce ka ga anna'ala al-ma'arufa wannan takalmin dai sai ya ɗauki wannan takalmin imamu ahmad wa ma ba ila jariya shi da kansa kuma sai ya tafi ba wai aikawa ba yanzu shi takalmin ya ɗauka ya tafi saboda haka sai ya je wajen wannan mata fakallamahu al-ifritu ala lisaniha sai wannan shedanin aljanin ya yi masa magana a harshen ita wannan yargar ya ce masa la akhruju min hadhihi jariya ya ce ba zan fita ba sai ba zan fita daga cikin wannan jariya daga wannan yarinya ba wala utiuka wala aqbalu min kai ce ba zan yi maka biya ba zan karɓi komai daga gare ka ba ba wata magana da ko umarni da aka bani ne bawon Allah ne kawai waje ya fi ni imani sai daga cikin manya manyan malamai magabata amma kun ji abin da ya ce masa saboda me koyi bambanci tsakaninsa da imam ahmad bin hanbal mutumin kirki ne babu wani wanda ya taba masa wata shaidar banza amma kun ji abin da ya faru yace ahmad bin hanbal ata allah fa umirna bi ta'ati yace abin da ya faru imam ahmad bin hanbal Allah madaukakin sarki ya bashi ku yi wa Allah biyayya shi sa sai aka yi mana umarni da mu mai masa biyayya ce shi sa ce wannan maganar ko kuma wannan kissa ta imam ahmad an dauko ta ne daga littafin akamul marjan kamar yadda malam ya ambata ma'ana malam ya kama na wannan ne a matsayin hujja da dalilai daga cikin ayyukan magabata na cewa su ma sun yi me sun yi rukiya ko kuma sun yi maganin ga wanda aljani ya shafa sai abu na hudu hujja ta hudu wala qad alaja shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya tasar'a wa takarrara minhu kafiran kama yahki talmizuhu ibn al-qayyim hakika malai ce babban malami shekul islam ibn taimiyya al-harrani shi ma ya yi maganin bugun aljanu ya ce wata karrara min hukafiran shi irin wannan ma maganin aljanu ya maimaita da yawa a gare shi ya yi abin ma'aba ɗaya ba ba biyu ba uku ba kama ya haƙi talmizuhu ibn al-qayyim kamar yadda babban ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawzi ya yi kaito mana ya ba mu labari fa yaqulu yana cewa shahadtu shaykhana yursilu ila al-masru'i من يخاطب الروح من يخاطب الروح فيه ويقول ibn qayyim yake cewa na shaida da yawa babban malamin mu ibn taymiya yakan aika wanda zai je magana da aljanni ma'ana ya tura masa sako cewa in ji shi ibn taymiya a ce da aljannin ya fita wai kullu ya ce masa qala laka shaykhu malam ya ce da ka ibn taymiya kenan ukhruji min hadha la yahillu laka ka fita kai arruhu abin da yasa aka kawo shi da siga ta ta mace ukhruji saboda arruhu din ka fita daga jikin wannan mara lafiya la yahillu laka baya halatta ka rinka cutar da shi fa yufiq al masru sai mara lafiyar nan da nan kuma sai farka kun ga wannan shi ma ta miya ba da kansa yaji ba yakan aika wani lokacin inji almajirin sa ibn al qayyim kamar yadda ya tabbata ya kawo wannan maganganun nasa a cikin littafin na at-tibbun nabawi da wanda ya duba littafin ibn nabawi zaga wannan maganganu yace wa rubama khatabaha bi nafsi wani lokacin kuma shi ibn taymiya yakan je da kansa yayi magana da aljanun yace su fita daga cikin mara lafiya wa rubama kanat ruhu marida wani lokacin kuma sai kasance aljanun mai taurin kai sako ba zai je ba magana ta fatan baki ba za ta yi ba fa yukhrijuha bi darbi sai da ibn taymiya ya fitar da wannan aljanun da duka ma'ana sai ya dake shi ya buge shi tukunna sannan sai ya fita kun ga su kansu aljanu kuma mataki mataki ne wani yana da saukin kai wajen mu'amala da ka zo ka fara magana da shi zaka ji magana yake a cikin sauki da tausasawa ya sunanka sunana wane me ya kawo ka kaza da kaza ya maka bayani cikin fahimta kuma ka ce masa ka fita sai ga ya fita ba ba ta lokaci wani lokaci kuma wani abu na farko da zaka fara ji in ya in ya zo na wahala kawai sai ka ji ruwan ashar ana ruwan ashar ana dura duran ashar haka ana kutuntum ashar to kaga wannan ba za ka hada shi da wancan ba hanyar da ka bi wajen mu'amala da wancan ba ita ka wajen mu'amala da wannan ba wannan yana da saukin mu'amala zaka tattauna da shi nan da ne fita amma shi irin wannan to shi bai bai san lallami muku abu kana lallamin sa ne yana ƙara abin nan yana ƙara bijire maka to dole kai ma sai ka dan yi masa abinda bawo shi yake cewa wai zuma sai da wuta yawa to sai ka dan masa wuta wuta sannan sai ya fahimta wa rubama kanat ar-ruhu marida fa yakhrijuha bi dharbi fa yufiqu al-masru' sai shi mara lafiyan ya farka bayan aljanin ya ji bugu ya fita daga jikinsa wala yahissu bil alam bai ma ji ciwon dukan da aka yi masa ma'ana duk dukan da aka ya kare akan shaydani shi mara lafiyan bai ma san an dake shi ba malam ibn qayyim yace wa qad shahadna nahnu wa ghayruna minhu dhalika miraran yace mun sha halattar irin wannan gurare da ibn taymiya aikata irin wannan aiki yace da yawa ba ma mu ba har da wasu mu ma duk sun halatta ibn tamiya yaje ya daki aljani ko kuma yaje rubi aljani ya fita wa kana kafiran ma yaqra'u fi udhun al-masru yace abinda na iya rikewa mafi yawancin abinda ibn tamiya yake karantawa a kunnan mara lafiya shine wannan ayar afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un yanzu kuna tsammani cewa mun halice ku ne dan wasa kuma ba za ku dawo wajen mu ba shine fasara ayar yanzu kuna tsammani inji Allah madaukakin sarki ce kuna tsammani mun halice ku ne kawai dan wasa dan wargi kuma kuna tsammani ba za ku dawo wajen mu muku hisabi ba fata Allahu malikul haq to yace na rike ibn tamiya yana yawan karanta wannan ayat yace wa haddathani marratan wani lokaci shi da kansa ibn tamiya ya bani labari inji ibn al-qayyim annahu qara'aha fi udhun al-masru'i wata rana ya karanta wannan ayar a kunnan wani mara lafiya wani wanda aljani ya buga fa qalat ruhu sai shi aljanin ya faɗa a kun ta baki mara lafiyar yace na'am wa madda biha sautan yace eh irin ya ja maryas din nan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un sai yace na'am dan wannan fatan fahimta shin kuna tsammani mun halice ku ne don wasa ko ba ku da wajen basiyar dan yace eh an gane ma'ana dan wasa aka halice su ba za su da wajen Allah ba ya faɗa ibn taymiya haka shine fa wa madda biha sautan kun ga ashe ba yanzu aka fara samun aljanna da suke bijirewa masu rukiya ba ko tunda babban mutum wanda aka duniya ce masa shida da tsoron Allah da biya ga Allah madaukakin sarki irin ibn tabiya ga abinda aljanna ya masa shi ma kun ga yakan aika kun lokacin ba sai ya je ba ai wa aljanna wa'azi kawai fita daga cikin mara lafiya wani lokaci ba sai ya je ba to amma kuma shi da kansa kuma ya je na wani aljanna saboda taurin kai yana ya je ne masa magana da kansa kuma ya ce ba zai fita ba har yana wa ayar Allah madaukakin sarki izgiri shi sa abinda na gaya mana kala-kala ne dole sai mutum ya karanci yanayin yadda suke kam yi ma'amala da su ƙala ibn taymiya ce fa akhadtu lahu asan wa darabtuhu biha fi uruq unqi hatta kallat yadaya min ad-darb yace sai na dauki sanda saboda ka sai na ranka dukan jijiyoyin wuyansa shi mara lafiya amma kuma ibn taymiya ya san ba mara lafiya yake duka ba aljani yake duka hatta kallati daya min al-barb yace saboda dukan da na rinka masa sai da hannana ya suka gaji da duka hannuna suka gaji saboda duka kaga shi sa kwanakin bayan na ga mana cewa duk wanda zai duka kada da ki mutum idan bai san yadda ake duka ba idan bai lakanci hanyar da ake duka ba zaka je kai wa mara lafiya duka wanda dukan da zafin dukan jikinsa zai shiga ba cikin aljanna ba saboda haka dole sai mutum ya lakanci yadda ake ibn tamiya yadda ki rinka dukan jijiyar wuyan mara lafiyar har sai da hannunsa ya gaji walam ya shukka alhabiruna bi annahu yamutu lidhalika ad-darb yace duk wanda suke wajen babu wanda yake shakka da ana gama dukan zai mutu an gane ba wanda yake shakka a cikin wanda suke wajen cewa mara lafiyan ana gama wannan dukan zai faɗi mutu saboda sun dauka shi ake duka irin wannan duka haka da tsimagiya ko da sanda kuma a wuya to abinda suke dauka ana gama wannan ruke za a gama lafiyan ya sheme ya mutu to ana cikin duka fa fi asna'id darbi ana cikin dukan ibn tabiya ana cikin dukan nasa qalat kawsi aljanna dake jikin mutumin sai yace ana uhibbu ai ina san sa ne shi sa na shiga jikin sa sai ya magana fa qultu laha sai ibn tabiya yace da wannan ruhin shi aljannin kenan huwa la yuhibbuka shi ai baya san ka qalat sai ta ce idan mace ce ana uridu an akujja bihi ai ina so ne naje aikin haji tare da shi ina so ne naje ne aikin haji tare da shi ai an sha jin irin wannan magana duk mutum da yake riƙe ya sha ya sha jin irin wannan magana sai aljani ya ce ai ina santa ina santa shi yasa na shiga jikinta ai ba cutar da ita nake ba ai taimakon ta nake ai an sha jin irin wannan ba yau ai taimakon ta nake ai kaza nake mata to haka sai ibn tamiya ce to ita shi baya son ka ai qalat sai ta ce ana uridu an ahujja bihi ina so ne aikin haji tare da shi fa qultu laha huwa la yuridu an yahujja ma'aka shi kuma ai baya so ya aikin haji tare da kai fa qalat sai ta ce ana ad'uhu karamatan laka to shikenan tunda ka matsa ya shek zan fita daga jikin mara lafiyar amma saboda girmama ka da mutunta saboda karamatan laka saboda girmama ka da mutunta ka shi sa zan fita wato a fahimci logic din a fahimci a maki da take cikin abu kun ga ba dan Allah zai fita ba zai dan wa zai fita kenan dan ibn taymiya idan mutum shashasha ne bai san abin da yake ba sai ya ce to shikenan ba matsala sai ya dauki kansa ya zama wani kenan shikenan shi dan ya rubta shi shikenan ya rubta shi daga lokacin baka cancanta maka zama ya rukiya ba sai ibn taymiya ya ce kuntula ban yadda ba walakin ta'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai dai ki fita daga jikinsa saboda yi wa Allah biyayya ga manzansa ba saboda ni ba don ni ba kowa ba ina fata an fahimta rami ne da shaidaru suke haƙawa mutum sai mutum ya fada wani lokaci sai shaidani ya ce shi ba zai fita daga jikinsa ba sai an yi abu kaza sai ba ku kundishi da yawa ana irin wannan sai ce zai fita daga jikinta aje amma aje a siyo nono ƙwarya ɗaya a yi kaza a yi kaza ko aje a samu dabba iri kaza a yanka a yi kaza a sarrafa ko duk wani kondishin da aljan zai ɗora maka kada ka aikata shi duk wani condition da shaidani zai dora maka ce kai kada ka yi shi ba daidai bane an me zan ce an fado daga sama ne kuma an wuce rijiya yawa saboda haka ba a yi na ko na ibada ne ko cewa ka zai kai ko cewa ka zai ga salati ka ce sai ka ga masa da ka kake sani da baka salatin sai ka sani ya fita kawai ai wato ka fahimta abinda yake zalunci ne abinda zan ba ku misali shine kamar alƙali ne bara an kawo ɓarawa gaban alƙali a kotu alƙali ce zai yanke masa hukunci sai ce ya yi da karɓi hukunci amma sai sa alƙali shari'a za ta yi ba za ta yi ba za ta yi wato kamar haka ne shi yanzu a lokacin fa mara gaskiya ne fa mara gaskiya ne zalunci yake azzalimi ne so ake yanzu a hana shi zalunci kuma azzalimi zai baka sharaɗi ya ce sai kai ka zai gani zalunci sai ka yarda da shi kenan to dole ne duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa yana irin wani harkar siya fahimci irin waɗannan abubuwa ba a yarda da sharɗin shaɗanar aljanu duk abin da za su gaya maka ka ce ba za ka yi ba abin da kake bukata kawai fita in ba ka ba kuma a ci gaba da karatu mala ya ce fa ana akhruju minhu qalat sai shi wannan shaɗan da ta ce fa ana akhruju minhu zan fita daga cikin sa qala yace fa qa'ada al-masru'u yaltafitu yaminan wa shimalan kawai sai gamar lafiya na ya zauna yana kallon yana waiwaye dama da hagu irin kamar yana mamakin me yake faruwa haka kawai ya ganshi a wani waje wa kala sai ce ma ja abi ila hadrati shaykh me kawo ni kuma wajen malam me kawo ni wajen shaykh ya na ganna a gaban malam bai san an kawo shi ba qalu lahu sai su iyalan nasu ko ƴan uwansu wanda suka kawo shi suka ce da shi wa haba dharbu kullu yanzu kana nufi kace duk wannan bugun da ka sha baka sani ba duk wannan dukan da kace baka sani ba haba dharbu kullu duk wannan dukan baka sani ba fa qala sai ce wa ala ayi shay'in yadribuni shaykh to mene kuma da malam zai dake ni mene masa walam udni ba abani zai ba bani komai ba laifin mene da kun ga bai san an yi wannan dukan ba dukan da ake tsammani zai mutu bai ma san an yi ba to ina dukan ya tafi kenan wajen shedana aljanna ina fata an fahimta saboda shi ya san yadda ake duka ya san yadda ake bi wanda gabobi ake duka ya kuma ake ganewa idan shedanin yana jikin mutum idan ana dukansa ya ake ganewa ya kuma za ka ganewa idan ya gudu akwai guraren ma akwai gaɓoɓin da su masana harka suka ce aka rike a hana aljanun guduwa idan ana so idan ya yi taurin kai an yi an yi fita yake ana so a dake shi akwai gaɓoɓin da ake rikewa a jikin mutum idan aka rike na aka rike na to ba zai iya guduwa ba sai a tafi gunsa har sai ya yi laushi ya ce zan fita zan fita to sai a abin da sai a bashi ya fita ana yi amma mutum bai sani ba sai ka ka daga bulala zaka da kimar lafiya sai ya huce ba ma tafiya ya gaba da sai ya wuce kana duhun kuma sai ya dawo ka ƙara ɗagawa Allah maɗaukakin sarki ya ba su sauri fiye da mu yawwa kana ɗagawa zai wuce ka da kimar lafiya sai kai masa dukan tsiya wasa burɗiyar tun ina ni ne kana karya kake a jini ne sai an gama kuma sai ga jikinsa ya burɗin burɗin to amma kun gana wajen shekul islam abin taimiyya ya dake shi dukan da wanda suke wajen sun tsammaci zai rasu amma sai ga shi na cewa me yi washe zai dake shi ya ce wa lam ya shi'uru bi annahu wa ƙa'a bihi darbul albatta ya ce bai ma san duka ya faru da shi ba gaba ɗaya bai ma san an dake shi ba mala ya ce in ta wannan magana ɗaukota daga cikin littafin ibn nabawi littafin ibn qayyim ibn nabawi wanda bangare ne cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu dora daga su'alun ya ta'allaqu bi mu'alajatil masru wata tambaya ce da malam zai kawo game da wani abin da ya faru a garin Misra a wani lokaci Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا حول ولا قوة إلا بالله